بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وأما المقام وأما المقام الثاني فإنه يقال ما بين الله ورسوله أنه حق للعباد على الله فهو حق لكن الكلام في السؤال بذلك فيقال إن, فيقال إن كان الحق الذي سأل به سببا لإجابة السؤال حسن السؤال به كالحق الذي يجب لعابديه وسائليه وأما إذا قال السائل بحق فلان وفلان فأولئك إذا كان لهم عند الله حق ألا يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم كما وعدهم بذلك وأوجبه, وأوجبه على نفسه فليس في استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سببا لمطلوب هذا السائل فإن ذلك استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة وهذا لا يستحق ما استحقه ذلك فليس في إكرام الله لذلك سبب يقتضي إجابة هذا وإن قال السبب هو شفاعته ودعاؤه فهو حق إذا كان قد شفع له ودعا له وإن لم يشفع له ولم يدعو ولم يدع له لم يكن هناك سبب وإن قال السبب هو محبتي له وإيماني به وموالاتي له فهذا سبب شرعي وهو سؤال الله وتوسل إليه بإيمان هذا السائل ومحبته لله ورسوله وطاعته, وطاعته لله ورسوله لكن يجب الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله فمن أحب مخلوقا كما يحب الخالق فقد جعله لل... فقد جعله ندا لله وهذه المحبة تضره ولا تنفع وأما من كان الله تعالى أحب إليه مما سواه وأحب أنبياءه وعباده الصالحين وعباده الصالحين له فحبه لله تعالى هو أنفأ الأشياء والفرق بين هذين من أعظم الأمور فإن قيل إذا كان التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته على وجهين تارة يتوسل يتوسل بذلك إلى ثوابه وجنته وهذا أعظم أعظم الوسائل وتارة يتوسل بذلك من الدعاء كما ذكرتم نظائره فيحمل قول قول القائل أسألك بنبيك محمد على أنه أراد إني أسألك بإيماني به ومحبته وأتوسل إليك بإيماني به ومحبته ونحو ذلك وقد ذكرتم أن هذا جائز أن هذا جائز وأن هذا جائز بلا نزاع قيل من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع وإذا حمل على هذا المعنى كلام من من توس من توس كلام من توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته من السلف كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره كان هذا حسن وحينئذ فلا يكون في المسألة نزاع ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته وهذا جائز بلا نزاع ثم إن أكثر الناس في زماننا لا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إغوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina muku barka da wannan yammaci na ranar litinin hudu ga watan safar hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallama 1429 wanda kuma shi ya daidai da sha ɗaya ga watan biyu shekarar miladiya ta takwas a wannan majalisi namu na mako-mako cikin karatun littafin nan mai suna ƙa'idatun jalila fit tawassuli wal wasila wallafar bijimin malamin nan shaikhul islam ahmad ibn abd halim ibn abd salam ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi mai rasuwa shekarar hijira tana 728 wannan kuma shine darasinmu na na talatin da biyu idan ba a manta ba ibnu taimiya yana tattauna maganar wanda yake cewa ai bayi ubangiji suna da haƙƙi a kansa saboda haka mai zai hana su roƙe shi da haƙƙin da suke da shi a kansa wanda ibnu taimiya ya ce wannan magana tasu tattauna ta yana da mataki biyu matakin farko shin akwai wani wajibi da ya wajaba akan ubangiji ko kuma akwai wani haƙƙi da yake na wajibi a bisa ga ubangiji ya ce idan ana nufin akwai wani wanda yake wajabta wa ubangiji wani haƙƙi to wannan ba gaskiya ba ne idan kuma ana nufin akwai wani haƙƙi da ubangiji ya wajabta wa kansa shi da kansa to wannan gaskiya ne domin nasussuka da suka zo daga alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke nuna cewa ubangiji shi da kansa dan hikimarsa ya wajabta wa kansa wasu haƙoƙi kamar yadda ya haramta wa kansa zalunci wannan shine mataki na farko da ibn taymiya ya faɗa sai kuma mataki na biyu shine wanda yanzu zamu karanta yace wa ammal maqamu thani amma mataki na biyu fa innahu yuqalu to abin da ya kamata a ce ما بين الله ورسوله أنه حق للعباد على الله فهو حق duk abin da Allah da manzansa suka yi bayanin cewa wannan abu haƙƙi ne ga bayi bisa ga Ubangijinsu Allah da manzansa suka faɗi cewa bayi suna da haƙƙi iri kaza akan Ubangijinsu to wannan shine haƙƙi lakin kalamu fi su'ali bidalika amma maganar da muke a nan shin za ka roƙi ubangiji da haƙƙin wane ita ce maganar da ake tattaunawa a nan fayuqalu to sai a ce in kana alhaqqu allazi sa'ala bihi sababan li ijabati su'ali hasuna su'alu bihi idan wannan haƙƙi wanda mai roƙo yayi roƙo da shi wani sababi ne wanda yake sawa ubangiji ya ansa roƙon mai roƙo to wannan ya dace ya kyautatu a roƙi Allah da shi kamar ubangiji ya sanya haƙƙi ne gare shi idan ka roƙe shi ka kuma cika sharuɗan da ya sanya maka na addu'a ya karɓa roƙonka ya karɓa addu'arka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani to wannan ubangiji ne yace kai addu'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum yace ku roke ni zan ansa muku don haka shi ya dora wa kansa wannan haƙƙin to sai ka roki ubangiji da wannan kace ya ubangiji ka yi alkawarin idan muka roke ka za ka ansa mana ya ubangiji ga mu muna kaskantar da kai gaba gare ka ya ubangiji ka amsa mana bukatunmu anan ka roke shi da haƙƙin da yake ya dace a roke shi da shi kuma ya ansa addu'ar ka saboda shi كالحق الذي يجب لعابديه وسائليه kamar haƙƙin da ya wajaba ga waɗanda suka bauta masa ya wajabta wa kansa duk wanda ya je masa baya shirka da shi da komai zai sa shi aljanna shi ya wajabta wa kansa wannan haƙƙin to sai ka roƙe shi ya ubangiji ina roƙonka aljanna wanda kai mana alkawari idan har mun mutu ba ma shirka da kai ya ubangiji ka bani wannan aljanna ka roƙe shi da abin da ya wajabta wa kansa shi ko kuma a'a batun addu'a kamar yadda muka yi misali shine wali wasa'ilihi da masu roƙonsa wa amma idza qala sa'ilu amma idan wani ya ce bi haqqi fulanin wa fulan Allah ka yi min abu kaza dan haƙƙin wane da wane ya kirawo sunayen wasu daban fa ulaika idza kana lahum inda Allah haqqun malam yace to wannan wane da wane idan su suna da haƙƙi a wajen ubangiji nasu na kansu Allah yu'azzibahum na cewa ba zai azabta su ba wa an yukrimahum na cewa zai karrama su bi sawabihi da ladansa wa yarfa'a darajatihim ya ɗaukaka matsayinsu kama wa'adahum bizalika kamar yadda ya musu alkawari da haka wa aujabahu ala nafsihi kuma ya wajabta wa kansa falaisa fi istihqaqi ulaika mastahaquhu min karamatillah ma yakunu sababan li maqlubi hadha sa'il to wancan cancanta da waɗancan suka yi na abin da suka cancanta na karama ta ubangiji wannan ba shi ne zai zama sababi da zai sa Allah maɗaukakin sarki ya ba ma wannan mai roƙo bukatarsa ba sun cancanci abin da suka cancanta saboda ibadarsu da aikinsu da nagartarsu da salaharsu wannan haƙƙin nasu ne ba shi ne zai sa kai kuma ka roƙi ubangiji da aikinsu ba da haƙƙinsu da cancantarsu ka ce kai ma a yi maka kaza wannan Allah maɗaukakin sarki bai sanya shi sababan shar'iyyan ba sababi na shari'a fa inna zalika istahaqqa mastahaqqahu bima yassarahu Allah lahu min al-iman wa ta'a wancan da kake roƙo da haƙƙinsa shi ya cancanci abin da ya cancanta ne saboda abin da Allah ya hore masa na imani da da'a ta wannan hanya ce ya samu wannan haƙƙin kai ma idan kana son ka riski wannan haƙƙin abin da zaka yi kenan ka yi imani da Allah ka yi da'a ga manzo sallallahu alaihi wasallama wa hadha la yastahiqu mastahaqqahu zalika wannan da bai yi irin wancan aiki ba ba zai cancanci abin da wancan ya cancanta ba فليس في إكرام الله لذلك فليس في إكرام الله لذلك سبب يقتضي إجابة هذا dan kawai Allah ya karrama wancan ya bashi lada ya ɗaukaka matsayinsa ya sanya shi cikin 'yan aljanna ba wannan ne zai sa kai kuma da ka zo daga baya ba ku da dangantaka ta jini ba ku da wata dangantaka bai ma san da kai ba ka zo ka roƙi Allah da sunansa kawai ka yi rawa da bazarsa shikenan sai Allah ya kwaso kai ma garaba sai ya baka a'a shi ma wani abu yayi kai ma sai kai irin abin da yayi ka bi hanyar da ya bi hanyar da ya bi ya samu ita ma kai ma nan ake so ka sa kafarka Allah ya wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar da yace me wallazina tabauhum bi ihsan ashe kaga bin su zaka yi ba wai tsayawa zaka yi kace su sun tafi ba dan haka kai zaka zauna kana kama kafa da su su sun ci gaba a'a kai ma ko ba zaka cin musu ba amma ta kafa akan hanyar tasu fa tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbaha bil kirami falahu wa in qala idan kuma ya dage da musu har yake cewa as-sababu huwa shafa'atuhu wa du'a'uhu fa hadha haqqun idza kana qad shafa'a lahu wa da'a lahu in yace abin da yake nufi haƙƙin da yake nufi shine addu'ar wannan bawan Allah da ceton wannan bawan Allah to wannan maganar gaskiya ce idan har shi wannan yana daga cikin wanda zai cece shi wato yana daga cikin wanda zai ceta ko kuma yana daga cikin waɗanda zai yi wa addu'a baka san wani bawan Allah ne zai cece ka ba ballantana ka roƙe shi ubangiji shi ke ba da izinin a yi ceto kuma shi ke faɗar ga wanda za a ceta saboda kaga ashe kenan qulillahu shafa qulillahi shafa'atu jami'an ceton gaba daya tattara yana gurin ubangiji gurin sa zaka nema zaka in ka ce ceton sa kake nema eh haƙƙi ne idan ubangiji ya ba shi dama ya cece ka ya cece ka ko kuma addu'a eh kana da dama idan yana da rai ka je gurinsa ka nemi ya taya ka da addu'a akan wani al'amari da ya same ka wannan babu laifi wa in lam yashfa lahu wa lam yad'u lahu lam yakun hunaka sababu to idan ba a samu ceton ba ba a samu addu'ar ba kaga ba a samu sababin ba kenan ya jima da barin duniya shekara aru aru tun ma ba a san za a yi ka ba ba a san za a yi kakannin ka ba Allah ya yi shi ya gama rayuwarsa har ya koma gare shi kai kuma sai ka zo daga baya kana kiran sunansa kaga anan babu maganar addu'a tunda bai ma ba kuma haɗo bare ma addu'a babu maganar shafa'a tunda ba ku haɗo bare maka shafa'a din saboda ka kaga babu sabab kenan da zai sa ubangiji ya amsa maka addu'ar ka ta hanyar kiran sunansa wa in kala idan ya toge da jayayya yace as-sababu ay as-sababin anan huwa mahabbati lahu wa imani bihi wa muwalati lahu kaga ya fara gangarowa to mu da ma haka muke so ki aishe sababin da yake nufi soyayyar da yake yi mata da imanin da ya yi da shi da yadda yake jibintarsa yake girmama shi wannan shine sababin da zai sa ya cece shi lokacin da ya kira sunansa yana nufin saboda san da nake masa saboda imanin da na yi da shi idan manzo ne saboda muwalati da nake masa biyayya da nake yi masa dan wanda Allah ya wajabta maka kai masa biyayya ne to sai kai ce ai da wannan ne kake tawassuli to kaga wannan dama shi muke bukata ka yi tawassuli da muhabbatuka muhabbatuka min amalika aikin ka ne soyayyar da kai ka yi tawassuli da imaninka ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا آمنا من إيماني كغافر تامنا كي توسلي دا إيمانك وانا أيتك كني كي توسلي kai tawassuli da biyayyar kana kake wa manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan ma aikin ka ne wato ita aqida ahlus sunna ba ta so mutane su zama a cikin addini ci ma banza to in zaman kashe wando so ake kowa ya zama yana aiki amma aka ce an bude kofa kowa ya rike igiyar wani kawai ya wuce to mutane sai su ki aiki to musulunci sai ya zo da irin wannan aqida da za ta zabarar da kai kai ma ka kwatanta bakin gwargwado abinda ake bukata kenan babu abin da ya kashe musulmi ai sai da aka gaya musu cewa akwai waɗanda sun yi aiki kili in kuka rike kafa su shikenan kun haye shikenan sai su suka ki ba ma wannan ba sai suka dinga tabka ta'ata kaga mutum yana aika aika iri iri wani aikin da wani zaka ga ko dan karo da bai yi shi ba to amma kuma an ce da shi in ya rike wani shikenan shi ya gama ya gama haye gadar ba wata gada zai haye to wannan shi ya lalata mutane amma da an gaya musu cewa abinda musulunci yake so shi ne waɗannan bayan Allah mu girmama su mu so su mu yi imani da irin hanyar da suka bi mu ma mu bi irin wannan hanyar to da za ka ga kowa tukuru aiki yake da addinin amma sai aka tattara addinin gaba ɗaya aka mai da shi kawai kiran sunan wasu kana musu wake wake shikenan wai in kai wannan kai ka ka gama ka gama samun duk abin da kake so ka gama cin nasara wannan shi ya kashe al'umma ibn taymiya yace fa hadha sababun shar'i wannan sababi ne na shari'a wa huwa su'alullahi wa huwa su'alullahi wa tawassul ya kamata ya zama wa tawassul ilayhi bi imani hadha sa'il wa mahabbatihi lillahi wa rasulihi wa ta'atihi lillahi wa rasulihi sababu as-sababu shar'i sababi na shari'a wanda shine roƙon ubangiji madaukakin sarki da yin tawassuli zuwa gare shi ta hanyar imani imanin wannan mai roƙon da soyayyar da wannan mai roƙon yake wa Allah yake wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama wa ta'atihi lillahi wa rasulihi da da'ar da yake yi wa Allah da da'ar da yake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan sabab ne shar'i sabab ne min al-asbab shariyya wanda ana iya tawassuli da su لكن ابن تيمية سيدي أنا يجب الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله واجبيني كي مسلمي كمن بن كان المحبة لله سودا الله كما كان بنبنشي tsakanin wannan da kuma almahabbati ma Allah so tare da Allah almahabbatu lillah min shurut al-iman المحبة مع الله شرك بالله wato ka so dan Allah don abin da za ka so ka gina soyayyar shi akan soyayyar Ubangiji za ka so mutum ne ka so shi dan Allah za ka so wata magana ce ka so ta dan Allah za ka so wata aƙida ce ka so ta dan Allah za ka so wani aiki ne ka so shi dan Allah wannan yana daga cikin imani من أحب لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان المحبة مع الله كسواني كما لنا كيسان الله كهذا وني da Allah wajen soyayya ka gwama su tattare cikin soyayyarka wannan shirka ne duk wanda zai daidaita wani ya so shi kamar yadda yake son Allah wannan shirkun ne akbar shirkun ne akbar mutumin da ya yi wannan to ya rusa imaninsa ya rusa imaninsa wa min annasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah da cikin mutane akwai waɗanda suke riko da wasu kishiyoyi suna san su kamar san Allah suna san su kamar yadda suke san Allah wato sun daidaita su wajen soyayya suna san Allah suna san wannan kuma soyayyar daidai wa daida ko kuma yuhibbunahum ka hubbil mu'minina rabba ka hubbil mu'minina Allah suna san su kamar yadda mu'minai suke san Allah والذين آمنوا أشد حبا لله مؤمنين suna da tsananin san ubangiji sama da komai duk wata soyayya tasu reshi duk wani abu da za su so soyayyar da za su yi masa reshe ce daga soyayya ta ubangiji sai idan abin nan ya dace da abin da Allah yake so sannan su so shi idan ya saba ba za su so shi ba magana ce aiki ne motsi ne ko ma menene to shi yasa aslu harakatil mu'min shine almahabbatu lillah duk mu faɗi tashi mumini haka yake gina ta akan so dan Allah so dan Allah annabawa kakaf an ɗora mana an wajabta mana mu so su ne saboda Allah ne ya ce a so su Allah ne ya ce a so su da a ce ana yi wa wani annabi ritaya kamar yadda abinda masu sarautar duniya kan yi da a ce ubangiji yana yin wannan ya ce ya yi ma wani ritaya daga wannan matsayi to wannan soyayya ta tafi saboda haka san da ake yi wa dukkan annabawa ana yin shi ne saboda Allah ce asu da haka ita ce al'asu kowace soyayya tabi'atun ce laha to da zarar ka mai da wata soyayyar ta zama ita ce asali ko menene da aka ce gashi Allah ya ce a yi kana jiran kuma sai wani ya baka umarni in bai baka ba za ka yi ba kana jiran sai wani ya ce ya yarda sannan ka yi in bai yarda ba za ka yi ba gashi ka karanta karara Allah ya ce a yi ka karanta karara manzo Allah ya ce a yi sai ka ce a tunda dai ba wani ne ya sa ni ba ba zan yi ba kaga wancan ya zama shine soyayyarsa kake nema ba soyayyar ubangiji ba in kana neman soyayyar ubangiji ba ruwanka da ya yarda ko bai yarda ba shi yasa muka ce shi addini gaba ki ɗayansa baya buƙatar sai wani ya baka izini duk wani abu da kaji an ce zo in baka wani ya ce zo sai na baka to ba addini ne ba in dai kaji an ce ana bayarwa ana bayarwa to ba addini bane yanzu kana musulmi sai wani ya baka sallah an baka azumi an baka sai an ce wato sai wani ya ce na ma izini ba bukatar izini in salati ne Allah ne ya ce ayi salati inna Allah wa mala'ikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sai wani ya baka izini kuma yana bukatar sai wani ya ce zo in baka salatin annabi istighfari wa an istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ba shi yace ku nemi gafara ba yana bukatar sai wani sai wani ya baka izini ya ce na baka izinin yin istighfari ba bukata wa sabbihuhu bukratan wa asila ba shi yace ku tasbihin ba safa da yamma sai wani ya baka izini ba bukata in ka ji ana neman izini akan wani abin da yake imani ne ko addini ne to sai dai addinin fir'auna ba haka bane ba alkurani ne ya bana ba lokacin da da waɗannan sahara suka yi imani da annabi Musa me yace amantum lahu qabla an azana lakum to ba imani bane yana bukatar sai ka mana izini kun yi imani kafin muku ya za ku yi imani da shi ba muku izini ba ba bukatar izini imani imani ne amma kai an ce zo in baka wai in ba baka ba ba zai yiwu ba in kai ma bai yi ba to ba addini kake ba har ake rigima wai za a bayar ta rediyo ko ba za a bayar ba dan wasu sun ce bayarwa ta rediyo din akwai wulakanta tafiyar wato ma yanzu mun rasa ma jama'a har ta rediyo muke bonanza shi kuma yace ai za a iya tunda zaka iya bin limamin da baka ganshi makaho abin da zai iya bin liman kaga ai baya ganin shi amma yana jin yana jin muryarsa to duk me zafi haka ba sai ka bayar ba kai ba ba sai ka je ka nema ba in dai addini ne zikirin Allah salati tasbihi hailala da bancan an ce kai in kin kai ne kai sako sako ba kai ba wannan kai ta shafa ai maka wa'azi kawai ka zabura kai shikenan amma a ce sai an zo an ce an baka an ga maka wasu sharta kada kai kaza kar kai kaza kar ka fita da ta can ma da ba a ciki kake ba fita ba a ciki kake zikirin Allah salatin salatin annabi tasbihi hailala istighfari duk mu'mini a ciki to ta za ce ba ka fita wani zai fi wani wajen yawan salatin wajen yawan istighfarin wani zai fi wani kamar yadda dai aka sani a musulunci mutane darajat ne mutane darajat ne hawa hawa ne wani ya fi wani wani ya fi wani to kuma wannan ba za ka iya daidaita mutane ba ba za ka iya daidaita mutane ba wani imanin sa yafi na wani ko cikin sa bai gaga cewa ka sayyidina Abubakar shine lamba 1 sannan mai bi mata sayyidina Umar haka aka taho aka ta jira to har alkiyama ta shi haka mutane za su ta zama mutafadiluna fi imani ba abinda za ka kawo ya daidaita mutane daidai wa daidai imanin su babu shi ما لا يتي فمن أحب مخلوقا كما يحب الخالق فقد جعله ندا لله wanda ya so wani mahaluki kamar yadda yake san ubangiji mahalicci to ya sanya wannan abu a matsayin kini ga Allah wa hadhihi almahabbatu tadurruhu wa la tanfa'uhu wannan irin soyayyar cutar da shi za ta yi ba za ta amfane shi ba wa amma man kana Allah ta'ala ahabba ilayhi mimma siwahu wanda kuwa Allah ta'ala shine mafi soyuwa gare shi sama da wani ba shi ba wa ahabba anbiya'ahu ya so annabawan Allah wa ibadahu salihina wa ibadahu salihina lahu yaso bayan Allah na kwarai dan Allah yaso Allah kama yadda yake son kowa yaso annabawan Allah yaso bayan Allah na kwarai saboda Allah fa hubbuhu lillahi ta'ala huwa anfa'ul ashiya to wannan soyayyar da yake wa Allah ta fi komai amfani a gurinsa ta fi komai amfani a gurinsa ranar gobe kiyama da annabi yana cewa almar'u ma'a man ahabba almar'u ma'a man ahabba sahabbai sun ji daɗin wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya ma wani bakauye ci almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so to soyayyar da ake nufi ita ce wannan soyayyar da zaka gabatar da shi ka fifita shi akan kowa amma dan ka buɗe baki ka furta cewa kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba ruwanka da neman sanin waye ma manzon Allah din bakan damu ba ka san sirarsa ba balle ka san shama'il nasa ya yake abu kaza ya yake abu kaza balle ka yi tunanin kwaikwayonsa cikin aikinsa balle ka yi tunanin sanin sunnoninsa cikin ibada balle ka yi tunanin karantar waɗannan sunnonin da yaɗa su balle ka yi tunanin ba su kariya idan wasu suka kawo musu hari ko samame to ya wuce ne soyayyar da kake da'awa za ta amfane ka za ta amfane ka ba mutum ne zai ce maka yana son mahaifinsa ba ruwan shi da mahaifi baya ci da shi baya sha da shi baya jin maganar sa in ya ce bari baya bari in ya ce yi ba zai yi ba amma kuma da awar san shi yake wannan soyayya ta zama soyayyar banza ba ta da amfani soyayya ce marar amfani soyayya da za ta amfane ka ita ce soyayya da za ta gadar maka da biyayya ga wanda kake so kamar yadda alqadi iyas a cikin ashafa ya kawo a babin san annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma kulla wani babi ya ce babu alamati mahabbatin nabiyyi sallallahu alaihi babin da yake magana akan alamomin san annabi sallallahu alaihi ashe kaga san annabi ba haka kawai yake ba ba alama akwai alama sai ya fara gano su farkon abin da ya fara faɗa ya ce al-iqtida'u bihi wa iktifa'u atharihi wal 'amali bi sunnatihi bin sa sau da kafa da aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce amma idan ka ce kana son sa sannan ba za ka yi aiki da sunnar sa ba za ka bi bayan sa ba ya ce to wannan san naka ba na gaskiya ba ne ya ce kamar yadda mai faɗa yake faɗa shaya تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمرك في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع كان سابا والله أما كان ريا كي كان سنشي ce wannan abin mamaki ne ga duk mai hankali ce kana son Allah amma kuma baka masa biyayya abin mamaki ne ga law kana hubbuka sadiqan da san da kake masa na gaskiya ne la afatahu da kai masa biyayya kai masa da'a innal muhibba liman yuhibbu mutiru domin wanda yake so ga mai san da abin da yake so aka samu mai biyayya kullun idan san abu ya ratsa ka to duk ba wai shi mutumin ba har abinda mutumin yake so zaka ji shi kake so zaka ji shi kake so za ga muminai waɗanda suke cike da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna so su ji me yake faɗa me yake ci me yake sawa ya yake sutura suna so su samu wannan suna sha'awar wannan za ka ga in sun je wato ainihin ƙasa mai tsarki suna so san sirarsa ina ya shiga ina ya je ina ya je duk wannan yana da kyau alama ce ta cewa sanka da shi so ne na gaskiya sanka da shi so ne na gaskiya kamar yadda wani da Allah ya jarrabe shi da san wata ba Allah ba irin sannan na mutuwa kuma Allah ya jarrabe shi ya fitine shi ya rasa abin da yake so shi da yake waƙi yana cewa amurru ala diyari diyari laila uqabbilu zal jidara wa zal jidara وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار ce ai yawo yake kufai kufai duk inda suka zauna suka tashi sai ya je gurin ya ce in ya je kuma aka ce ga inda suka wannan ɗakin ai laila suka zauna to zai shiga ɗakin ya sumbanci wannan garu ya sumbanci wancan bango haka zai ta tsotsan bangon garin ɗakin ya ce wa ma hubbu diyari shagab na kalbi wannan gidan da garun da waye ba shine ya ratsa zuciya ta ba walakin hubbu man sakana diyara san wanda suka zauna gidan wal farqu baina hadain min a'zam al umur ka gane bambanci tsakanin alhubbu lillahi wal hubbu ma Allah yana daga cikin manyan al'amura fa in qila idan aka ce idza kana tawassulu bil imani idan har tawassuli da imani bihi tawassuli bil imani bihi da imani da manzo wa mahabbatihi da yi masa ainihin da soyayya gare shi wa ta'atihi da yi masa da'a ala wajhaini taratan yutawassalu bidhalika ila thawabihi wa jannatihi na'am idan aka ce so wato tawassuli da imani da shi da sansa da da'arsa bisa fuskan nan guda biyu fuska ta farko tawassuli da wannan imanin ko da da'ar ko da soyayyar zuwa ga neman lada na ubangiji da aljannar ubangiji wa hadha a'zamul wasa'il wanda yana daga cikin manya manyan abubuwan da ake kama kafa da su kamar yadda muka faɗa imani da da'a da biyayya ga Allah wa taratan yutawassalu bidhalika fi du'a'i kama zakartum nazairahu ko kuma kai imani da kai tawassuli da shi ubangiji cikin addu'a kamar yadda aka ya faɗi misalansu da yake cewa kamar yadda kuka faɗa yana hikaito maganar wani mai faɗar haka ce kamar yadda kuka faɗa a baya kana iya tawassuli wato cikin addu'arka da imaninka da ubangiji kana iya tawassuli da shi na da imaninka da da da sayayyarka ka samu ladansa wato ta yaya za mu samu aljanna ta hanyar yi wa Allah ta hanyar imani da Allah imani da manzansa yi masa da'a yi wa manzansa da'a yi masa biyayya yi wa manzansa biyayya muna tawassuli da wannan aikin da muke yi don mu samu gidan aljanna haka nan aikin da za mu yi din shi kansa kuma muna iya tawassuli da shi a addu'a mu ko shine wajhaini din da ya faɗa muna iya tawassuli da aikin da muka yi da imanin da muka yi a cikin addu'a ya ubangiji saboda imanin da ne da kai da imanin da ne da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji saboda soyayyar da nake wa manzon ka sallallahu alaihi wasallama duk wannan ana iya yi fa yuhmalu qawlu qa'il shi mai fadar yace mai waccan magana yace to in haka ya halatta wannan ya halatta to idan mutum yace as'aluka bi nabiyyika muhammad ina roƙonka da annabinka muhammad in ya faɗi haka to a ba wannan magana tashi fassara ala annahu arada bisa cewa yana nufin inni as'aluka bi imani bihi wa bi muhabbati wa atawassalu ilayka bi imani bihi wa muhabbati yace to idan muka ji wani ya ce atawassalu bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam to mu ba wannan magana da yayi waccan fasarar mu ce yana tawassuli ne da imanin da yayi da annabi sallallahu alaihi wasallam yana tawassuli ne da soyayyar da yake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ce mu bashi wannan fasarar wa na'u zalika da ire-iren wannan wa qad zakartum anna hadha jaizun bila niza yace kuma kun ce wannan ya halatta ba tare da jayayya ba eh ibnu taymiya ya faɗi haka ce ya halatta babu jayayya kai tawassuli da imaninka ka yi tawassuli da da'arka ka yi tawassuli da soyayyarka wannan duk ya halatta babu wanda ya taba ja akan wannan to shikenan idan mun ji wani yayi tawassuli bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mu ba wannan tawassulin nashi irin wannan fassarar da muka ce ta halatta ba tare da jayayya ba kun gane abin da yake faɗa ibnu taymiya ce kila man arada hadha al-ma'na fa huwa musibun fi dhalika bila nida' ce wanda ya faɗi wannan da ce atawassalu ilaika bi muhammadin yana nufin bi hubbi li muhammadin ko yana nufin bi imani bi muhammadin amma ya takaita jumlar ya takaita maganar sai ya ce bi muhammadin wannan ma'anar yake kuma nufi ibnu taymiya ce wannan daidai ne ba wanda yake musu akan wannan wa idza humila wa idza humila ala hadha al ma'na kalamu man tawassala bin nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mamatihi min as-salafi idan aka fassara maganar duk waɗanda suka gabata suka yi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwarsa aka fassara tawassulinsu da wannan ma'ana kama nukila an ba'd sahaba kamar yadda aka nakalto daga wasu sahabbai da wasu tabi'ai wa an imami ahmad aka nakalto daga imami ahmad wa ghairihi da waninsa kana hadha hasanan wanda yayi kyau ce duk inda kaga an yi tawassuli wanda zahirinsa yana nuna tawassuli da zati ne sai ka ce abinda ake nufi at-tawassulu bil mahabbati ko at-tawassulu bil imani musamman ma idan ka ga wannan a cikin magana ta magabata ka ɗauke ta da wannan fassara to wannan yana da kyau wa hina idin fala yakunu fil mas'alati niza kenan babu jayayya a cikin mas'alar kenan kowa da kowa ya yarda kenan ana tawassuli da imani ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana tawassuli da soyayya da annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ma zai ce a tawassalu ilayka bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama yana nufin bi mahabbati li muhammadin sallallahu alaihi wasallama to kenan babu da sauran ta jayayya an yi ittifaki to sai dai ba nan gizo yake saka walakin sai da kaji walakin to istidraki ne sai dai kasirun min al-awam da dama daga cikin jahilai yutliquna hadha al-laf suna sakin wannan kalmar wala yuriduna hadha al-ma'na amma fa su ba wannan ma'ana suke nufi da dama ba su ma san wannan ma'anar ba yanzu ma da yake yin fashin bakin ba su san da wannan fassarar ba don haka kaga ka zo ka fassara musu maganar da ita suke tunani ba kwakwalwar su akwai akwai takallufi a ciki ce fa haula illazina ankara alaihim man ankara ce waɗannan da kaga mai inkari yana musu inkari wa hada kama anna sahabata fa ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى كهؤلاء ما فهؤلاء كهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر wanda kaga ana masu inkari ba wannan ma'anar suke nufi ba in suka ce bi Muhammad suna nufin zati wa hadha kama anna sahabata kanu yuriduna bit tawassul bihi at tawassul bi du'a'ihi wa shafa'atihi haka nan kamar yadda sahabbai sun kasance yuriduna bit tawassul bihi idan sun ce atawassalu ilayka bi nabiyyika abinda suke nufi addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda dukkan nasoshi suka zo abinda suke nufi tawassuli da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da shafa'ar annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha jaizun bila nisa wannan ya halatta ba tare da jayayya ba thumma inna akthara an-nas fi zamanina la yuriduna hadha al-ma'na bi hadha al-lafz a zamanin sa ba kenan shekara 700 baya yace mutane da yawa in suka yi magana tawassuli ba wannan ma'ana suke nufi ba a zamanin sa ma kenan balle yanzu da abubuwan suka ƙara taɓarɓarewa suka ƙara lalacewa jahilcin ya ƙara yawa masu ci da addinin suka ƙara yawa yan damfara yan fowon dayin suka ƙara yawa to kaga tabbas abin ya fi kwaɗewa ne shekara ɗari bakwai baya ai mutane da dama dama a kan yanzu to yace a zamanin sa ma gafa abin da suke nufi ballantana kuma yanzu فإن قيل إذا أتت فقد يقول الرجل لغيره بحق الرحم to ai mukan ji wani yana iya gaya wa ɗan uwansa ya ce bi haƙƙin rahimi na roƙonka da haƙƙin zumunci a ba karanta ba ko to karanta ni mafi hukunta
فإن قيل فقد, فقد يقول الرجل لغيره بحق الرحم قيل الرحم توجب على صاحبه صاحبها حقا لذي الرحم كما قال الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة من الرحمن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله وقال لما خلق الله الرحم تعلقت بحقه الرحمن وقال هذا مقام الأعذ بك من القطيعة فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قد رضيت وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها وشققت لها اسما من, من اسمي فمن وصلها وصل وصلته ومن قطعها بتته وقد روي عن علي أنه كان إذا سأله ابن أخيه بحق جعفر أبيه أعطاه لحق جعفر على علي وحق, وحق ذي الرحم باق بعد موته كما في الحديث أن رجلا قال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أب أب أبرهما به بعد موتهما قال نعم الدعاء الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ وعدهما من بعدهما وصلة الرحم وصلة رحم رحمك الذي التي رحمك رحم الله لا رحم لا رحم لك إلا من من قبلهما وفي الحديث الآخر حديث ابن عمر إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد بعد أن بعد أن يولي فصلة أقارب الميت وأصدقائه بعد موته هو من تمام بره والذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء من أنه لا يجوز أن أن يسأل الله تعالى بحقوق لا بحق الأنبياء ولا غير ذلك يتضمن شيئين كما تقدم أحدهما الإقسام على الله سبحانه وتعالى به وهذا منهي عنه عند جماهير العلماء كما تقدم كما ينهى أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر بالاتفاق, العل... باتفاق العلماء والثاني السؤال به فهذا يجوزه طائفة من الناس ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف وهو موجود في دعاء كثير من الناس لكن لكن ما روي عن النبي صلى الله عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ضعيف بل موضوع وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة إلا في, في إلا حديث الأعمى الذي علمه أن يقول أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته وهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم شفعه فيه ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك ممن مما يعد من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله
mala yace fa in kila idan kuma wani yace faqad yaqulu ar-rajulu li ghayrihi mutun na iya gaya wa dan uwansa yace bi haƙƙin rahimi dan haƙƙin zumunta dan haƙƙin zumunci kila to sai a ce da shi ar-rahimu zumunci tujibu ala sahibiha haqqan li rahimi tana wajabta haƙƙi ga ma'abocinta ga wannan wanda yake da zumunta yake da dangantaka tsakaninsa da shi كما قال تعالى كما عند الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon junanku da shi wal arhama kuke roƙon junanku ko kuma wal arhama ku ji tsoron zumunci akwai kira'ar wal arhami wato tasa'aluna bihi wa bil arhami kuke roƙon junanku da da dangantaka ko zumuncin da ke tsakaninku kenan ana roƙo da zumunci saboda zumunci haƙƙi ne da yake kanka haƙƙi ne na wanda zumunci ya haɗa ku dangantaka ta haɗa ku a kanka وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أيكي صلى الله عليه وسلم ينا فدا cikin sayi bukhari yake cewa arrahimu shujnatun min rahman shujna ko shijna ko shajna wato shinun din musallata ce zaka iya mata kisra zaka iya mata damma ka kuma ka iya mata fata suna da junan su ta hanyar zumunta kamar haɗuwar sauyoyi na bishiya a da junan su annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna akwai haƙƙi na zumuntaka akan kowanne tare da zumansa wa qala haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace lamma khalaqa Allahu rahima yayin da Allah ya halicci zumunta ko zumunci ta'allaqat bi hiqwai alhikmu shine ma'qid al-izar laraba suna cewa ta'allaqtu bi hikmi fulan
na kama wato kwankwason wani suna nufin na fake da wani suna nufin na fake da wani suka yi wannan ta'abiri suna nufin fakewa ta'allaqtu bi haqqi fulan ay iltaja'tu ila fulan wa ka'anni mutamassikun bi ma'qili izarihi na koma na fake ta gurin wani kamar na rike madauran izarinsa wato abin nan dinsa kwarjallansa to lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya halicci zumunci sai zumunci ta fake gurin ubangiji mai rahama wa qala tace hadha maqamul a'id bika wannan matsayi ne na mai neman mafaka mai neman tsari da kai min alqati'ati daga yanke ta daga yankewa wato ta nemi ubangiji ya tsare ta kada a dinga yanke ta faqala sai ubangiji ya ce da ita ala tardina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki da zaki gamsu ba in sadar da wanda ya sadar da ke in kuma yanke wanda ya yanke ki kalat bala qad raditu zumunta ta ce eh na yarda ubangiji na yarda wa qala sallallahu alaihi wa sallam haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa yace yaqulu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa ana rahmanu ni ne Allah mai rahama khalaqtu rahima na halicci zumunci wa shaqaqtu laha man min ismi na tsago mata suna daga sunana rahmanu ita kuma arrahimu kamar wasalaha wanda ya sadar da wannan zumunci wasalahu wasaltuhu sai ya sadar da shi shi ma kamar qata'aha batattuhu wanda kuma yanke ta sai in datse shi saboda haka kaga ashe ubangiji shi ya hada wannan haƙƙin tsakanin masu zumunta da haka za ka iya roƙon mutum da haƙƙinsa da yake da haƙƙin ka da yake kanka shi bi haƙƙin rahimi saboda rahimi din nan haƙƙinsa ne a kanka shi ma zai iya maka wannan roƙo an gane ko saboda kaga wannan sabab ne shari'i shari'a shari'a ce ta kulla wannan da haka za ka iya roƙon mutum ce dan zumuncin da ke tsakanin wannan ya halatta an gane ko وقد روي عن علي أنه كان إذا سأله ابن أخيه بحق جعفر أبيه أعطاه إذا الأول ɗaya daga cikin ‘ya'yan Ja'far ibn Abi Talib ya zo ya roƙi Sayyidina Ali ibn Abi Talib ya ce dan haƙƙin Ja'far ka bani kaga ya roƙe shi da zumunci dan Ja'far ya roƙi sayyidina Ali da haƙƙin Ja'far kaga Ja'far dan uwansa ne wannan dan dan uwansa ne yace idan suka zo suka yi masa irin wannan roƙo sai ya ba li haƙƙi Ja'far ala Ali saboda akwai haƙƙin Ja'far akan akan Ali haƙƙin dan uwa akan dan uwansa an gane ko saboda ka sun roƙe shi da wani abin da yake da sila da shi yake da alaka da shi wajibi ne kuma ya cika wannan haƙƙin da yake tsakaninsu wa haqqu zirrahimi baqin ba'da mautihi kuma haƙƙin wanda yake batacce wanda yake nan a haƙƙin wanda yake zumunci ya hada ku haƙƙin sa yana nan koda bayan ya mutu koda cewa Ja'far ya rasu tun manzo sallallahu alaihi wasallam yana da rai tun a yakin Mu'ta to amma wannan haƙƙin yana nan yana ci gaba ba zai yanke ba zumuntar tana nan ba za ta tafi ba kama fil hadisi kamar yadda yazo cikin hadisi sahihi a cikin hadisi wanda yake akwai magana akan akan isnadinsa cewa anna rajulan wani mutum kala ya ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah hal baqiya min birri abawayya shay'un abirruhuma bihi ba'da mautihima shin akwai wani haƙƙi na iyayena a kaina da zan musu biyayya cikin sa bayan mutuwar su bayan mutuwar su kala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am eh addu'a lahuma ka yi musu addu'a wal istighfaru lahum ka ci gaba da nema musu gafara wa inqamu wa'di wa infamu wa'dihima min ba'dihima ka cika musu alkawarin da suka yi bayan su wa silatu rahimaka alladhi la rahima laka illa min qibalihima ka sada zumuncin zumuncin da bai hadu zuwa gare ka ba bai zama zumunci kai da bai zama zumunci gare ka ba sai ta hanyar su wato dangin su dangin uwa ko dangin uba wani hadisi akwai magana akan isnadinsa hadisi ne mai rauni wa fil hadisi al-akhar amma ga hadisi sahihi wanda yana cikin muslim hadisin ibn umar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min abarri al-barri inna min abarri al-birri an yasira ar-rajul ahla waddi abihi yana daga cikin alkhairin da yafi kowane alkhairi yana daga cikin alkhairin da ya ɗara kowane alkhairi mutum ya sadar da zumuncin masoyan babansa ba'da an yi walle bayan mahaifin nasa ya rasu to ya dinga ziyarar abokan mahaifinsa yana zuwa gaishe su ko da ko mahaifin nasa ya rasu danginsa abokansa duk sun shiga ciki to kaga wannan yana nuna kenan zumuncin ko da shi wannan da yake sila ta zumunci din baya duniya haƙƙin yana nan fasilatu aqaribil mayyiti sada zumuncin dangin mamaci wa asdiqaihi da abokansa ba'da mautihi bayan mutuwarsa huwa min tamami birrihi yana daga cikar yi masa biyayya yana daga cika cikar yi masa alkhairi saboda haka kenan kaga wanda zai ce bi haƙƙin rahimi bai saba shari'a ba saboda shari'a ita ce ta kulla wannan zumunta kuma ta sanya wannan haƙƙin tsakaninku don haka mutumin da ya roƙe ka dan zumunci ya roƙe ka da wani haƙƙin da yake wajibi a kanka an gane ko haka yi mutum ya ce wannan matsala ba ita ce wacce muke tattaunawa ba والذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء أبن مالا أبو حنيفة da almajiransa da wasu daga cikin malamai suka faɗa min annahu la yajuzu an an yus'ala Allah ta'ala an yus'ala Allah ta'ala bi makhluqin bai halatta a roƙi Allah ta'ala da wani mahaluki ba la bi haqqil anbiya'i wala ghairi zalika Abu Hanifa da sahabbansa da wasu malamai suka ce ba za a roƙi Allah da haƙƙin annabawa ko waninsu ba wannan magana da suka faɗa ibn taymiya ce ya tadammanu shay'aini kama taqaddam magana su ta kunshi abu biyu kamar yadda dai yayi bayani a baya mai mai da yake yana ƙara nannage akan magana ahadihima abu abu na farko da wannan magana ta su ta kunsa al-iqsamu ala Allah ta'ala al-iqsamu ala Allah subhanahu wa ta'ala bihi karantse wa Allah madaukakin sarki da wani Allah wannan magana ta su ta kunshi wannan ta kunshi hadi game da wannan da za ka rantsewa Allah da wurin Allah ba wa hadha manhiyun anhu inda jabahirul ulama daukakin malamai mafiya yawancin malamai sun hana wannan kama ta kaddama kamar yadda bayani ya gabata kama yunha an yuksala alai ala Allah bil ka'ba kamar yadda yake hadi ne mutum yayi rantsuwa ga Allah da Ka'aba wal mashairi ko da guraren ibada bi ittifaqil ulama da haɗuwar malamai gaba daya والثاني أبو نبي لما قال أبو حنيفة على المجلس ده ثورة ما لم يتقن السؤال به روقه ده حق ولي روقه ده ولي معلوكي فهذا يجوزه طائفة من الناس wasu daga cikin mutane suna halatta wannan wani kila zalika wani kila fi zalika asarun an ba'd salafi an waito an an yi kaito da wasu ainihin asar wasu ruwayoyi daga wasu sashin magabata وهو موجود في دعاء كثير من الناس كما ذاك samu irin wannan da dama a cikin addu'ar mutane masu yawa lakin ma ruwa an annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai abinda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama fi zalika kullihi fi zalika a cikin wannan kulluhu da'ifun gaba daya dukkan wata riwaya da za a ruwaito ta kunshi tawassuli as-su'alu bi بمخلوق سؤال الله بمخلوق roƙon Allah da wani halitta duk ruwayar da aka rawaito aka jingina wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ko dai ka same ta da raunin isnadi ce bal mawdu'un kai za ma ka same ta ƙarya ce a gwaran ta ba gaskiya ba walaysa anhu hadithun thabitun qad yuzannu anna lahu fihi hujja babu wani hadisi tabbatacce wanda za a yi tsammanin suna da hujja suna da makama a cikinsa illa hadithal a'ma kan banda hadisin a'ma allazi allamahu wannan istisna ne munqati illa hadithal a'ma in kaga dama ka ce illa hadithul a'ma allazi allamahu wanda ya koya masa ya koya wa makaho yace wani makaho Usman ibn Hanif mun karanta hadisin a baya ko mun yi bayanin sa a baya kuma zai zo nan gaba makaho yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama yace yana da Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa addu'a Allah ya dawo masa da idansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya masa wannan addu'a yace je raka'a biyu yayi wannan addu'a yace as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika muhammadin nabiyyir rahma ina roƙonka ina fuskantar da fuskata zuwa gare ka da annabinka muhammadu annabin rahma wannan makaho ya je addu'a ya je yayi ainihin raka'a biyu yayi sallah raka'a biyu yayi addu'a ya faɗi wannan idan sai dawo to ibnu taymiya ce wa hadithul a'ma la hujjata lahum fihi wannan hadisi na wannan makaho ba su da hujja a cikin sa fa innahu sarihun domin hadisin karara ya nuna fi annahu inda ma tawassala bi du'a annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wannan makaho yayi tawassuli ne da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam wa shafa'atihi yayi tawassuli ne da ceton annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ba muhallin da zaɓa ne ba shi ake jayayya akan sa ba wa huwa talaba min annabi sallallahu alaihi wasallam du'a tun zuwansa a karan farko cewa ya rasulullahi ud'u Allah li an yarudda basari addu'a yazo yana nema gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad amara wan nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqula kuma cikin addu'ar da annabi ya koya masa ya ce ya ce Allahumma shaffi'hu fiyya ya ubangiji ka karbi ceton da zai yi min kaga kira annabi zai masa addu'a dan ya cece shi daga wannan makanta to in yayi sai ce ya ubangiji na zo na kama kafa da manzanka ka karbi ceton da zai yi min kaga me yayi ceton da zai masa shine addu'a da yazo nema kaga tawassul ne wannan bi bid'a sai da tawassul ne bidzati ai ba zai bukaci ba sai ya zo zuwa annabi ba a gidansa ba ba sai ba inda ba bukatar addu'ar annabi din daga gida ma sai tawassuli bin zati amma da yake bukatar addu'a yake gowa annabi sai da yazo ya nema a wajensa annabi ya ce to ka je ka faɗi wannan a ciki ka roki Allah ya karba addu'a da zan maka ka ce Allahumma shaffi'hu fiyya kaga wannan nasi ne karar cewa annabi zai masa addu'a zai masa shafa'a kan abin da yazo nema ko walau tawassala ghayruhu tamam yace wali hada radda Allah alaihi basarahu dan haka ne Allah ya dawo masa da idansa lamma da alahu nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'a sai Allah ya dawo masa da ganin sa wa kana zalika mimma yu'addu min ayatin nabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa wannan ana lissafa shi daga cikin mu'jizozi na annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma wani makaho addu'a nan take Allah ya dawo masa da ganin sa mu'jiza ce daga cikin mu'jizozin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ولو توسل غيره من الأميان الذين لم يدع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله da yau wani makaho zai je ya ce bara ya yi tawassuli da zatinsa ce ya Allah dan annabi ka dawo da idan idan ba zai dawo ba inda a ce irin wanda irin wancan shi wancan yayi to da kuma dukkan makafi sai su kai kuma banda wannan ba mu taba jin wani ya yi tawassuli da zati idan dashi ya dawo ba addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce Allah ya karba Allah ya da wannan idan walau tawassala ghayruhu min al-umyani da yau wani makawo zai yi tawassuli ba wancan ba alladina lam yad'u lahum an-nabi wanda annabi bai masa addu'a ba bis su'ali bihi ta hanyar ya roki ko su roki su roki Allah da shi da zata take nan lam takun haluhum ka halihi halin su ba zai zama kamar halin sa ba saboda haka wannan yake nuna cewa tawassuli ne suka yi da addu'a ta ana tawassuli ne da addu'a ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam bara mu kara shi dan wannan fakarar shi kenan sai mu tsaya nan ودعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار addu'ar sarkin muminai Umar dan Khattab a lokacin da yake roƙon Allah shayar da fari al-mashhuri wannan addu'a da ta shahara bainal muhajirin wal ansar da yayi ta tsakanin mutanen Madina da mutanen Makka wa qawlihi da fadarsa Allahumma inna kunna idza ujdibna ya ubangiji mu mun kasance idan aka yi mana fari na tawassalu ilayka bi nabiyyina fataskina muna yin tawassuli zuwa gare ka da annabinmu sai ka shayar da mu wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina yau ga mu muna tawassuli gare ka da baffan annabin mu yadullu ala anna tawassul al mashru' wannan magana ta sayyidina Umar tana nuna tawassulin da shari'a ta yadda da shi inda hum a wurin sahabbai huwa tawassul bi du'a'ihi shi da tawassulin da suke yi ta hanyar neman addu'a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya musu wa shafa'atihi ta hanyar neman ceto a wajensa la su'alu bi zatihi ba suna nufin suna roƙon Allah da zatinsa bane idan law kana hadha mashru'an da a ce wannan ita ce shari'ar da ita ce suke yi lam ya'dil umaru wal muhajirun wal ansar an as-su'al bil rasul ila as-su'al bil abbas da sayyidina umar da shi da mutanen muhajirun da mutanen ansar ba za su karkace daga roƙon annabi sallallahu alaihi wasallam roƙon Allah da zatin annabi ba su dawo suna roƙon abbas tunda roƙon nan bin zati zai iya yiwuwa sawa'un a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana rayu tsakankaninsa ko bayan wafatinsa ba za su kasa cewa Allahumma inna natawassalu ilayka bi Muhammadin ba inda a ce wannan shine mashru a gurin su to ba za a da zai sa su gangaro su dawo kan abbas sai dan a nuna maka cewa abinda suke yi shine suna roƙon Allah madaukakin sarki suna roƙon ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa musu Allah madaukakin sarki to yau ba a duniya sun zo ga abbas saboda kusanci da yake da shi da manzo sallallahu alaihi wasallama wannan karaba da wannan matsayi da Allah ya bashi shi kuma ya yi musu addu'a yau to shi ne shi kuma yake addu'a yana cewa ya ubangiji Allah ya ubangiji Allah baka taba saukar da fari ba sai baka taba saukar da wata ukuba ba wata azaba ba gabayinka sai idan suna saba maka ya ubangiji baka kuma taba yafe dauke musu ba sai idan sun tuba ya ubangiji mun tuba zuwa gare ka ka yaye mana sai Allah ya saukar musu da ruwa ma mako kaga ashe shi ma addu'a yake musu ba wai kawai za ta ake cewa an tasiri da shi ba Allah madaukakin sarki ya sa mu gane ya ba mu fahimta mai kyau ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana kuskure ya ba mu ikon kauce mata wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ina da rahim kafin mu an tambaya akwai fadakarwa game da wannan wata na safar kamar da kuka sani muna watan safar wanda shine wata na biyu a kalandar hijira kalanda ta musulmi watan safar shine watan da yake zuwa bayan muharram ɗaya ne daga cikin watanni goma sha biyu da Allah maɗaukacin sarki ya halitta ya sanya zamani yana jujjuyawa a cikinsu inna iddata shuhur inda Allah na ashara shahra fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika ad-din al-qayyim fala tadhlimu fihi anfusakum watan safar ɗaya ne daga cikin waɗannan watanni larabawa sun ba shi wannan suna safar sunan wannan ba wai zuwa musulunci aka ba shi wannan sunan ba sun jahiliya da mun suna kira shi safar sun kirawo shi safar domin a cikinsa ne suke fita yaƙe yaƙensu da tafiye tafiyensu kun san muharram su da kansu suna girmama shi suna haramta wa junansu yaƙe yaƙe da kai hare-hare da tamame to da zarar muharram ya abin nan shikenan sai ka ga kowa ya fita mai neman abinci ya tafi barawo ya tafi tatarsa mayaki ya tafi yakinsa to daga nan ne suke cewa safaratid dar wa usratid dar safaratid dar idan khalat an ahliha idan idan gari gaba ɗaya ba kowa an watsi to shine suke amfani da kalmar safar din shine suke kiran wannan watan safar ai daga nan da aka samo kalmar sifir suke nufin zero babu ko ba wata mace sifili to a ƙidan larabawa kafin zuwa musulunci suna canfa wannan safar wannan wata na safar suna canfe shi suna cewa a cikinsa Allah madaukakin sarki yana saukar da bala'i iri iri yana saukar da nasiba daban-daban aka samu wasu kuma daga baya suka zo suka ƙara wani canfin suka ce a laraban ƙarshen a laraban ƙarshen wannan watan to laraba ta ƙarshe da take cikin wannan watan a cikin Allah madaukakin sarki yana saukar da bala'i da masifa da haka sai ya kasance dukkan wani abin alkhairi ba sa son su yi shi a cikin safar ba sa son yi shi a cikin safar aure ko biki ko wani abu ne wanda yake akwai farin ciki da alkhairi a cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo ya same su kan wannan aqida ya rubuta musu wannan aqida annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin sahihai yana cewa la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar babu maganar cewa cuta a karan kanta tana iya tashi ta hawani sai da kaddarar ubangiji ana an yadda ka rike sabab wato ka yi amfani da asbab kamar yadda musulunci ya zo da shi kada ka je gurin da ake daukan wata cuta amma ka sani cutar ba ta da za ta same ka sai da kaddarar Allah kamar yadda annabi sai lokacin sayyidina Umar ya fasa shiga garin da annoba ta sauka cikinsa wasu suka ce ya amira mu'minin ta firru min qadarillah ya ce a firru min qadarillah ila qadarillah ya sarki mu'minin yanzu kaddara za ka gujewa ya ce eh zan gujewa kaddara Allah zuwa kaddara Allah to da sun ɗauka su larabawa cewa in dai ka zauna da mara lafiya to dole kawai ka ɗauki cutar kuma babu magana kaddara a ciki to musulunci ya nuna babu wannan الأمراض لا تؤثر بطبيعتها الطبيعة تنتهي لا تأثير با sai ubangiji ya so haka din shi ne la'adwa wala tsiyarata babu magana canfi da tsuntsaye araba suna canfi da tsuntsaye idan mutum zai yi tafiya sai fita bayan gari da je bishiyar da suke da tsuntsaye a saman sai tayar da tsuntsaye to idan ya ga sun yi yamma ba zai in ya ga sun yi dama ce to fitar da zai akwai alkhairi za a ci riba in yaki ne za a fita ce to za a yi nasara in kasuwanci ne ce zai ci riba in kuma ya ga sun yi hagu shi kai wannan tafiya ba alheri sai ba ko ya tashe su ya ga sun yi gaba ce kai wannan tafiya tana da kyau amma da ya tashe sai ga sun yi bayan ta ce kai wannan baya za a koma zai ci baya sai da sai koma gida annabi ya ce babu wannan wala tiyara babu canfi da tsuntsaye ya ce wala hanna ba maganar kwankwamai a ko fatalwa larabawa suna da itikadi cewa duk wanda aka kashe matukar ba a ɗauki ba a ɗaukan masa fansa ba to fatalwarsa za ta fito ta yi ta yaƙi sai ta ɗau fansan nan ko dai akan wanda ya kisan ko akan wani na kusa da shi za ka tana da wannan aƙidar musulunci abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wannan sannan ya ce wala safar babu canfi da watan safar babu canfi da watan safar wani hadisi ne sahihi yana cikin littafin bukhari amma duk da haka sai aka samu wani matsalaci sai ya yi kirkiri wani hadisi ya jingina manzon Allah wai manzon Allah ya ce man bashara ne bi safar man bashara man bashara ne bi khuruji safar bashartuhu bil janna to duk wanda ya mun albishir safar ya zo ya fita lafiya to ni zan masa albishir da aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam har zai har da yake ji a ce masa an gama safar an an kare da kai masa wannan bishara sai maka bishara da aljanna wannan kariya ce ba gaskiya bane annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan ba saboda haka maganar canfi da watan safar wanda har yanzu a cikin musulmi akwai wannan laraba yawa suna za ga ba a ba a daura aure in safar yanzu wani ana ba shi invitation ɗaurin aure a safar ce subhanallah aure a safar kuma subhanallah kamar yadda mu kuma anan ake da aƙidar larabgana larabgana larabar ƙarshen wata ta safar za ga wato har wasu makarantu na yan bida za a yi ta rubutu a rubuta salamun kawai min rabbi da salamun ala ali ibrahim salamun ala ali yasi salamun ala musa alhamdulillah rabbil alamin duk salamun salamun da safar da a rubuce su har zuwa ta karshe da salamun ala musa sai a rubuta a allo sai a wanke a cika a cika duro ko bukiti a dinga raba a gida gida a zo ne har albasa ba ake yanka ba ba dan bala'i ne ita albasa za ta yi to duk wannan wato burbushin waccan aqida ce ta jahiliya burbushin aqida ce ta jahiliya muna matasa a makarantar islamiyya duk in larabgalan da ta zo da za a ce kowa ka rubutu da gidansu kowa ya kawo wanda ma bai samu a masa bulala don haka wanda bai samu ya samu rubutun bai ya wanke ta wanda ya ta wanda ta a zuba a bokiti a zuba a duro kowa dan makarantar nan sai ya sha dan gudun bala'in larabgana ba a wanki a ranar ba a wanki ba a wanka ba ka shanya a waje ba ka waye ba ka waye wannan duk wadda rashin wata akira ta jahiliya da manzo Allah ce wala safar babu canfi da watan safar sai ne daga cikin sauran watanni babu wani hadisi da ya zo na falalarsa kamar yadda babu wani hadisi da ya zo na sukansa dukkan watannin nan guda goma sha biyu babu wani babu wani wata da hadisi ya zo na sukan wata babu shi sai dai a fifita wani da wata falala ta musamman amma a ce ga wani hadisi ya zo ana sukan wani wata babu shi in kuma ka ga wani hadisi to ka sani daga ina yake irin kare da nan ne amma wani hadisi da ya inganta bi zammi shahrin min ash-shuhur da suka da zargi da aibanta wani wanda daga cikin watanni watanni halitta ce ta ubangiji Allah ya sanya zamani yana jujjuyawa a cikinsu ba su da wani tasiri na abu kaza ya faru ko abu kaza ya ki faruwa kamar da muka san kudowa rana da faduwarta ba ta da tasiri cikin abin da yake faruwa a cikin bayan Allah na rayuwar wani ko mutuwar wani haihuwar wani ko rasuwar wani kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yantasifani li mawti ahad wala li hayati wata da rana ayoyi biyu daga cikin ayoyin Allah ba ta kusufi saboda mutuwar wani ko rayuwarsa saboda wani ya mutu ba an haifi wani to waɗannan juyawar rana da wata ai su ne guda su ne zuwan gudanar shi watanni din fugowar rana da faɗuwarsa shi yake kawo wata ya kama ko ya mutu sana ka ba su da tasiri a cikin haifar da wani abu wanda yake na bala'i ko da alheri a cikin al'umma duk abubuwa za a gani daga ubangiji ne saboda haka wannan aƙida yana da kyau a fito a faɗakar ka kai mamaki ka ji wani a gidan rediyo yana zana maka ina jin ma wani yayi ko ta Allah ya sauke to Allah ya mana banda fitar to wala ma amsa kalbiya ko da uku ce Allah dai bai ce ranar Laraba ba ce ta saka babu inda Allah ya faɗa babu inda manzo Allah ya faɗa waye ya zama ya annabi lutin yanzu ya bashi labari shi da muka zo tafsir suratul qamar mun yi wannan magana eh a kasar to ne ka tambaya shiwa ya sauka a ina kai kan ka ba ka mutan maka rike hadisin ba hadisi ne yake mala'ika ya sauka to wannan rana ce ta musamman aka ware wani dare bala'i yana sauka ba zan iya tunawa ba wani dare ne shi in ya zo sai bala'i ya sauka to bala'i wannan suna nan da yawa amma na ƙarya ne suna nan da dama in ka je ka ɗauki al-mawdu'a ko ka ɗauki al-fawaid al-majmu'a bil ahadith al-mawdu'a na shaukari dai zaka ga suna na tili na akwai wanda suke cin abinci ta wannan in ya tsora saka sai kuma ya ce ka kawo kuɗi ma rubutu sha menene ingancin wannan hadisi ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama hadisi ne ingantacce masu rahama ubangiji mai rahama yana jin kansu ko jikan waɗanda suke kasa wanda ke sama ya jikan ku yana daga cikin hadisan da suke tabbatar da ulul lahi daukaka ta ubangiji ce jiya a rediyon jigawa an yi amma tambaya game da aikin banki to amma ban ji amsar ka sosai ba saboda rashin kyan sauki shin ya halatta mutum ya yi aikin banki idan in dai ba a ba a bangaren ba da bashi yake ba in dai ba a bangaren da ake abin da yake haramun ba dan banki ba wai kawai aikin sa ba da bashi da riba ba akwai abubuwa da yawa da ake yi a banki ta ta aikin ka bai da alaka da wannan ina za ka tattauna mu hadda nace mai gadi ne ce to ai mai gadin ai tsare ke yake ce a kai ba kai kana kai kudin ka ba kai lalura mai gadi ba zai maka gadin kudin ka ba wannan kuma yace a bashi shi wannan hadisi me yake nufi kuma ya inganta ma taraktu ba'di fitnatan adana ala rijal min an-nisa ban taba barin wata fitina ban bar wata fitina a baya na ba wacce ta cutar da maza kamar mata hadisi ne ingantacce ko ma na a fili take kai ya kai sharhin wannan kai da kake dan Najeriya ya kai sharhin wannan hadisin da hujjoji shin mutum yana iya rama azkar na yamma bayan sallar magariba raga ce ya kafa baya da yamma bayan sallar magariba in aka ce azkarul masa har magariba har bayan magariba duk masa ne sai ka bara ba bace kake ka gane ko shi ba wuce yace yamma yana nufin kawai rana ta faɗi yamma ta wuce shi kuma balarabe in yace masa yana nufin tun daga bayan abin tun daga la'asar har rana ta faɗi har dare duk masa yake ce masa sai da azkarul masa din har bayan magariba duk masa din ne da kuma yake cewa to a ga masa in ana yin haka a ba shi ga masa ko wani hadisi ko maganar magabata ai shi hadisin ne yake kai da masa ko wannan masa din ce ga take ta masa din akan daga zuwa faduwa rana masa din yake sannan malam ka ce za a iya rama wuturi kafin sallah yana yasa sallah asuba ko ce malam wannan bai ci karo da hadisi ba wani hadisi wani hadisi tukunna wanda zai sallar wutiri kafin sallar asubahi ba ramu ba kuma wani hadisi ina son ji hadisin da shi ne tambayar yana ina sai a gudu ta ce ya ci kawai da hadisi to wani hadisi ne wani hadisin ba to ai ya ake tambaya ke na tambayar da ba shi mai tambayar sai gudu kuma a'a kafin sallah bai ce maka eh ana ku tafi da yake lokacin sallar wuturi eh ni hadisin da ke so ya tuna mu ba ya kona hadisi a kansa na manta zai zai ya tuna ba بعد من إلا لا صلاة بعد الظهر إلا ركعتين سجدتين كيف موسى تلبس ta ya taimaka masa shi dai ina jin ya ya rubuta yana iya ce wasu ilba iya cire hadisin ko shi yasa yi wata ila yana mai ce babu babu babu babu babu sallah ba fito alfijir sai raka'o'i guda biyu sune rakatai rakatai fajr in wanda ya inganta to zai zama hujja a babu amma ya kamata da sai ya faɗa to sai shi kuma wanda yana cewa menene ingancin zancen da ake cewa duk wanda yake yin kwalkwal wajen aski ya yi koyi da hudawa yahuda kwalkwal suke yi kuma da yahuda suna kwalkwal ba ana da yahudawa a tv amma ni ba ga suna kwalkwal ba abin da ya zo a cikin sifar kawarij annabi sallallahu alaihi wasallam da yake sira wa mustahbil wato yana daga cikin alamomin su kwalkwabo wani abin da ke rasa bai ba ta yin wannan tambaya din kwalkwabo yana yin suna yin tambaya wajen ibada wajen bayan umara ko hajji ta kalma wajen ibada wajen ibada ake yin ta har ma annabi ya nuna ta fi lada a gurin a wanda annabi ba ta yin tambaya ba ta kwalkwabo da shi yasa annabi yake musu sun kawarij za su zama suna yin kwalkwabo wannan alama ce ta su an gane ko amma ban san ina ta ce yahudawa ba ba ta ta haramun bane eh wata ce an ce haramun ne balkon a wancan lokacin abin da shi'ar ne nasu yanzu ba idan aka samu wani dan bid'a sai da wani aikin su tarbiya to bai dace da kai ko ka sake da amma wasu ya ɗauka kamar farko da ya mai da mutum sali wanda ko ba hujja a ɗauka wai farko ya fi lada ya fi lada a wajen umara a duk bayan an gama umara ko bayan an gama haji amma ba nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda aka rawaito yana yana ba wanda ne kansa ya masa farko ta ce mana gashi da ake sifan kamar yana zuwa harkan kafa da sai to shi za a yi kuma sai ta cire shi gaba ɗaya wannan kuma yake cewa wane da tsayin kutub wane da muhammad kutub wane da aƙidar su shi su suka rayu wanda da yaya tsayin kutub sunan shi tsayin ibrahim kutub kuma masar ne a wannan zamanin da kake rayuwa a cikin rayu sai dai ya daɗe da barin duniya tun alif ɗari tara da sittin da shida alif ɗari tara da sittin da shida wajen shekara arba'in da arba'in da ɗaya kuɗi da gida ta yanzu muka shiga tuzo da ɗaya haka zan shekara to tun wannan lokacin ya rayu a masar ya kuma shiga cikin tafiyar ɗan al'ikwanin musulmi ƙungiyar da hasanin danna ya kafa a alƙari tara na kamar da ashirin da biyar ya kafa ta a shekuru ya shiga wannan tafiya cikin alƙari tara da hamsin da wani abu da zan ba ku tarihin kamar tarihin yana da tsawo da ya zo lokacin aka shiga rikici da su jama'ar abdullasar har ta kai jama'ar abdullasar ya kama shi tare da wasu tare da wasu tare da shi ya tuhume su da cewa suna shi suna masa shirin jirin mulki inda ya kai kai a cikin kurkuku da gaba aka kai su kotu ta soja aka yi masa hukunci hukuncin kisa an kashe su shida a wannan shekara ta alif ɗari tara sittin da shida shida da littafin sai da lalin ƙur'an ya da tafai da yawa sai da lalin ƙur'an ya da ma'alimin shi tariq yana da tasawurin sabbin ƙur'an yana da mashahid qiyamati fil qur'an yana da fasahar tasawur al-islami da tasawur al-islam da rubuta a tarihin sarwa da ba ta abubuwan da suka faru akwai abubuwan da kai a ciki muna masa kyakkyawan fata a wurin ubangiji muna fatan kisan da aka yi masa ya zama shahada ce Allah ta shahada ta ko da yana da kurakurai sannan kurakuran da za su bice abubuwan da ya yi na alkhairi ba kuma a tafsirin sai daga cikin tafsirin za ka dinga karanta a kan samun ɗanɗano na alƙur'ani din sosai don ya cika shi da wasu masa'il ba wanda za ka sa ka manta cewa tafsirin ma kake karantawa kamar yadda wasu suka sunan tafsirin sa sai da alƙur'ani a kila sa akwai wasu gurare da aka kuskure a wala wasu shi zai shi ba ya yake sun kai a da yana so kan suka yi to amma da yake ba ta so wasu ya yi karatu ne akan harkar abin da shafi adabin da cewa ta wata tarihi ta zuwa da wani da zuwa da wani da wani da abubuwan da shekara arba'in yana cikin su sai haka daga baya ne harkar musulunci ya zai shige ta kullum a kuma ina rubuta rubutan da yake a rubuta rubutan da ka fara kuma da ba a yi wani rubutu da ba da da karatu da hadisi da hadisi da mutakan cikin da ya fara kuma kuma a cikin kuma ya rubuta littafin sa da dama daga cikin abin da ya rubuta a cikin sai da Qur'ani ya rubuta shi ne yana kurkuku ma'anar kullu kalin kalin muhammad kutub kalin kalin shi ne littafin a jami'ar karni ashirin shi ne littafin na ta'unar mu'asir فهذا الكتاب قال نحن مسلمون فهذا الكتاب التربية الإسلامية أنا بدك تفيد دعنا بدعنا نفسي آه شرع لي أن تكون تسعة أما يفعل كتسعة لو أتسع بي أكون شكلنا في أتزال من شيئا أتلاش ما تقع هنا بني القرى أن أم القرى شكلنا في وقت بدبائل أتسع بي أكون ما تسع كفر وأن دعا يوعى ينزينا من دري أما يأتسع تسعة وحلنا تتكلم في الكتب shi ma yadda dana fita wani sauƙi shi ma haka yake ba su da bambanci ina fatan na tambayoyin kuma su yara sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad